أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da dawowa a lokacin karatunmu yau muna sha biyar ne ga wata ko wata na bakwai nawa gire shi watan musulunci sha shidda to kenan karatu kamar na sati biyu ya saura kenan sati biyu suka yi saura wata na bakwai zai kare in wata da takwas ya kama za a dakatar da karatu sai bayan sallah babba an gane ko haka ne duk shekara karatu yake gudana tun da ramadan in ya kusanto ba ya ci gaba da karatu sai shirye-shiryen ramadan bayan sallah kuma an ta hutu bayan sallah babba sai a dawo karatu insha Allah kun gane ko sauran darussukan da suka gabata muqama za mu yi kokari sai a samu a karɓo ta a rage nauyi a tura cikin whatsapp kaɗan kaɗan yan uwa su dinka saurare kafin lokacin karatu ya yi kuma darussa da aka yi waɗanda da dama 'yan uwa su cikin grup lokacin karatun da an kai addirasatu tafsiliya a gidan muryar rediyo na al'umma ta kwanni akwai darasi ya kai kusan darussa daban-daban cikin ulumul ala kusan darasi zai kai 35 ko 40 haka musamman kusan awa na ganin 54 kwana 27 insha Allah ta'ala za a yi kokari sai a rinka maimaito shi da guda-guda ko da biyu saboda 'yan uwa su wato ribantu da wannan karatu an gane ko da haka karatu ba tsayawa ya ba sai dai mutum ya nemi exercise book manya-manyan kayi wanda mai mai ake kimishi mai kayyar nan mai manya-manyan takardu ground forma ka nemi guda goma cikin kowane fanni ka ajina fa'idodi alfawa'id fi usulin tafsir alfawa'id fi fi nahw alfawa'id fi sarf alfawa'id fi usulin fiqh alfawa'id fi al-aqida alfawa'id fi kaza ka tattara haka za ka yi ko da aka yin shekaru kaɗan da sun cika ka nemi wasu goma ko sha biyar to ko da aka jima ka zan babban bahi duk abin da matsala ta taso makana da fa'idodinka Allah ya taimake mu to ina za mu tashi safhata da 66 to sun maƙala abu zai da saruji yace wa hadhihi ya ulil albab wannan ya kuma abuta hankula al albabu jam'i ne na al-lubbu al-lubbu shine ash-shay'ul khalis abinda yake tatacce shine lubbu shi yasa an kasanya ma wato hankali suna al-lubbu saboda hankalin da yake bai gurbata da wani abu ba baya kai dan adam ga abinda bai dace ba mun fahimta al-lubbu shine al-khalisu ko al-mahdu da dadu ko al-bahtu ko al-quhu shine tatacce abu alƙuhu jam'in shi aqha mun gane ko ya ulil albab ya kuma abuta hankulla mi'yarul adabi ya an ce mi'yar shine ma'auni mi'yar au ma'aunin abu ghirbal kuma abinda ake tace abu wa an shada sai abu zaidin yayi waƙe mulghizan yana mai yin wato abin nan kamar a ce tambaya mai rikitarwa ko kuma ka ce kacici kacici fiddullabi an gane ko fiddullabi addullab sun ka ce kalima ce farisiyun mu'arrab daga faris daga lugar farisawa mutanen iran kenan a yanzu ana ce mata iran da sauran yankuna dai akwai saurare daban-daban su mutanen iran ba larabawa bane farisawa ne da yawan mutane sai suna son tsammanin larabawa ne an gane ko su farisawa ne na fata an fahimce ni shi yasa da yawa daga cikin malaman aqida suna ganin cewa saboda musulunci ya zo ya ruguza aqida iyayensu ta bauta ma rana da wuta shi yasa sai suka fake da cewa Husaini ya aure ba Farisa kullum zancen Hussein suke ba sa zancen Hassan saboda su shimfiɗa wannan mummunar aƙidar tasu da sunan aƙidar musulunci da yawan su waɗanda suka san gaskiya sun kidan gaskiya ne ta wannan hanya an gane ko Allah ya mun sani da an ce mu'arrab kalimar da da ba ta cikin larabci aka saka ta cikin larabci ita ake kira mu'arrab yanzu kuma ana bincike kan ta kwarai da gaske mulkizan yana mai yin kacici kacici daga al-lughz mun fassara wannan an gane ko al'alghaz kacici kacici tambayoyi masu rikitarwa an gane ko to abdullah sun kace farisiyu mu'arraf kalma ce wanda an sata cikin yaren larabci da ba larabci bace shine mu'arraf yanzu ana bincike kanta kwarai da gaske can da malaman ulumul qur'an da tafsiri sun yi bayani kanta saboda shin cikin qur'ani akwai kalma wanda ba ta larabci ba ko babu amma sunaye waɗanda sun asali dama ba laraba bane su babu sabani kansu ibrahim an san ba larabci bane amma shin akwai su kalma irin su qustas da sauransu ko ko ba haka ba imamu suyuti ya keɓe babi a cikin al-itqan fi ulumil qur'an kalima ce an gane ko wasu ka tafi cewa a'a waɗannan kalmomin da larabawa da ba laraba suna amfani da su sai aka san tsammanin laraba sun ɗauko gare su wasu ka ce a'a larabawa sun ɗauki waɗannan kalmomin kafin alkur'ani ya sauka dama sun zan larabci sai alkur'ani ya sauka da su an gane ko akwai maganganu daban-daban to wannan kalma ta dulab sun ka ce aslinta wato kamar wani abu ne wanda ake kewayawa da shi yana da girma wanda an yi shi ne da icce an gane ko to an yi shi ne saboda yana da waɗansu 'yan gidaje-gidaje ko ramuka waɗanda ake aje ruwa a ciki shi ne ake kira dulla an gane ko sannan kuma asalinta kama ala ce wani abu ne da ake ɗiban ruwa da shi ana kashe bakin teku idan yana juyawa sai yana jayo ruwa haka ɗan suka fassara waɗansu kuma suka ce a'a shi asalin dulla kamar wani kama ana iya cewa baho ne ko kuma wani abu da ake ajiyar ruwa a cikinsa an gane ko wanda ana fitar da ruwa daga cikin rijiya kinan kamar ana saka shi ne fitar da ruwa daga cikin rijiya amma ana daure shi da igiya wanda take juyawa dullab kamar inda ake ajiye sutura da kaya ai saboda yana da yan gidaje ne daban-daban daban-daban inda ake ajiye sutura armuwa ko ba haka ba shi suke ce ma dullab to amma asalin kalmar haka ake nufi da ita ba shi bane duk abin da ke na da waɗansu yan gidaje gidaje ana kiran shi dullab shi yasa kenan kamar akwai wani in muka duba akwai wani abu da ake juyawa ana jan ruwa za ku gani shi yana da igiya kuma yana da abubuwa daban-daban daban-daban daban ina fata an fahimci to almuhimmu dai ana iya cewa wata guga ce wadda ake amfani da ita amma ita guga ce mai mi mai wurare daban-daban ana jawo ruwa da ita ina fata an fahimci to shi ne abu zai da ke son yayi rubutu a cikin shi an gane ko yace wa jafin wa huwa mawsulun wasulun laisa bil jafi an gane ko asalin jafin shine mai ni ismul fa'il ne to nan shi na nufin kalima ta aljafa'u tana da ma'anoni daban-daban in an ka ce jafin shine mutumin da ya nisanta ko ko abin da ya nisanta don ba dole ba sai mutum an gane ko sannan kuma aljafi shine mai tauri to nan shi ya yi amfani da jafin shine mai nisa an gane ko asalin jafa yana nufin nisa daga abu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun to wajafin ga wani abu wanda yayi nisa asalin aljafa'u shine mutun ya nisance ka annufur ya nisance ka to amma kuma na aljafi akwai lokacin annufin nisanta ta bagiri ana iya cewa jafin yayi nisa da kai ta fuskar mi ta fuskar jiki akwai kuma jafin wanda yana kusa da kai amma yana maka mummunan mu'amala to nan jafin yana nufin mai nisa ta fuskar mi ta fuskar ababe sun yi nisa amma wa huwa mausulun amma a haɗe yake kinan kaga wanda aka ce maka in ka ɗauki jafin na mummunan mu'amala ai duk mutumin da ke ma mummunan mu'amala mi kake da shi nesa da nesa ko ba haka nan bane jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha in budin kuma ya zama to baya kyautata maka to dole ne ko ya kama ma dole sai dai ta hakuri to nan sai ya ce wajafin an gane ko shine wanda yake yayi nisa amma ba yana nufin mai mummunan mu'amala ba wa huwa mawsulun kuma a haɗe yake wasulun kuma mai yawan saduwa ne shine wasul mai yawan saduwa ko wanda ake yawan saduwa da shi ana nufin multasiqun ba'dhu bi ba'd sashen shi ya haɗu da sashi nan sai ya amfani da kalma ta wasul wanda yake haɗaɗɗe gamamme an gane ko ɗanfalalle in ji malaman zaure wanda abu ne yana haɗe laisa bil jafi sannan kuma ba jafi ba ne to kaga na an ce jafi kuma laisa bil jafi jafi wanda yake ya yi nisa sassansa sun yi nisa an gane ko amma a haɗe suke amma laisa bil jafi ba mai kaushi ba ne ko mai tauri wanda ba a sifanta shi da kaushin mu'amala kenan sai zamanto aljifa'u daban aljafwatu daban in an ce aljifa shine mi mai kaushin mu'amala aljafuwa kuma shine mai mi shine mai nisanta an gane ko shine abin da ake kira sun kace aljifa'u alghiladu fil mu'ashara mummunan wato kaushi wajen mu'amala wal khurqu fil mu'amala a alghiladu fil mu'ashara wato kausasawa wajen mu'ashara zamantakewa wal khurqu fil mu'amala da wauta shine al khurqu al akhraqu shine wawa fil mu'amala ta wajen mu'amala wa tarku rifqi fi al'umur wanda duk bai bar wanda ya bar wato sauƙaƙawa cikin al'amura shi ake kira aljifa'u ya anka ce aljufa'u an kai ma jimun domma to shi kuma ya koma menene ya koma abinda teku ko kuma ruwa ko godabi ko kuma abin nan tukunya take halbowa na tattaka abu fa'amma zabadu fa yadhhabu jufa'an kaga zai tafi kamar wato abin nan zai ta yi abin zaki na abin jimalin bahaushe ko ba haka ba to wannan shi ne kaga nan an nisantar da shi da sassansa sun yi nisa amma kuma yana haɗe tare da cewa komi tare da cewa ko abin da ya yi nisa nan ba ana nufin abin da mu'amalar shi ta yi tsanani ba wasulun mai haɗuwa ne saboda sassansa tare suke aiki laisa bil jafi amma shi ba a sifanta shi da kaushin ɗabi'a kaga ba a ce ma abu jafin laisa bil jafi sai in ma'anar su ta canza ba sani ko mun fahimta ba abubuwa ne duk ɗaya ne da jafin da aljafi ai duk abu guda ne wancan yana da alif da lam wannan bai da alif da lam to ya za a yi a ce jafin an tabbatar mishi da wannan suka kuma a ce laysa bil jafi sai in ya zama to ba abu guda ake nufi ba ana nufin san san sa sun yi nisa amma ba mai kaushin mu'amala bane tunda shi ba dan adam bane mun fahimta wallahu alam ghariqun mai yawan nutsewa ne daga wato ghariqa ne barizun kuma mai yawan bayyana ne to kaga abubuwa guda biyu sun haɗu akwai matsala ko babu a ce abu mai nutsewa ne kuma mai bayyana ne sun fitar da juna ko su fitar da juna ba abin da ya nuta cikin ruwa kuma an ka ce ya fito cikin ruwa waɗanda abu su karo juna ko su karo da juna ba sun ci karo da juna domin nutsewa da fitowa cikin ruwa abubuwa da kishiyoyin juna ba sani ko mun fahimta ba amma ya za a yi a rarraba su sai ya zamanto lokutan su bambanta mai nutsewa ne lokacin da zai ɗebo ruwa idan ya cika mai fitowa ne daga cikin ruwa yawwa kamar da imrul qais ya sifanta dokin sa mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin sai ce mi ma'an a lokaci ɗaya to kaga nan mubalaga ce domin bai yiwa lokaci ɗaya zaman to mikarrin mifarrin amma da lokacin da yake kai hari da lokacin da yake dawo kamar abu ɗaya ne ina fata an fahimce ni ba ka iya bambanta lokacin da ya kai hari saboda tsananin saurin sa mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajul mudi sakhrin hatta husailu min ali ba ba haka ba yace to fa ajab kai mamaki lahu gare shi min rasibin abu mai tabbata rasaba nan shine abin da ya tabbata na bata an fahimci ba rasib wancan ba na faduwa a jarabawa rasib abin da ya tabbata a cikin kasa tafi ko abin da ya tabbata a cikin wani abu ko yayi kasa zamu ci ko yan nutsi tafi kuma abin da ya taso sama ruwa daga tafa yatfu abin da ya taso yayyo sama na fata an fahimta sun ka ce min tafa ya tufu idza ala fawqa alma shine abin da ya sama ruwa to kaga rasibin kuma abin da ya tabbata to kenan ko kaga bayyo abu a ce ya tabbata ya nutsa a lokaci guda sai dai a ce lokacin ya bambanta ko wurin ya bambanta ina fatan kuna fahimta ta domin sifofi ne kishiyoyin juna aka kawo su ko annaqidaini kamar yadda malaman ilmul kalam suke cewa da malaman al-bahth al-munazara an gane ko da malaman usulul fiqh suna cewa النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان في آن واحد في مكان واحد لا يجتمعان ولا يرتفعان بيوا كيشوين جونا أبو بيو su ɗauke a kan abu ɗaya a lokaci ɗaya a wuri guda a bagire guda wannan magana ce kaga shi an faɗe ta amma ba kowa zai fahimta ba ko ba haka nan bane ƙarya da gaskiya mi suke kishiyoyin juna na to yanzu sai abu ya zama to shi ba ƙarya bane kuma ba gaskiya bane zai yi hankali na da wannan bayuwa kaga wannan yake nuna maka rudun aqida yan mu'tazila domin suka ce murtakibul kabira ba a ce mishi mumini ba a ce mishi ni suka ce huwa baina manzila baina al-manzil to ina tafi shi ba musulmi ba kuma shi ba kafiri ba to mine ne shi la yumkin an ga soke mu ne eh a lahira ne sun ka ce mukhalladun finnar a nan duniya sun ka ce banzira bai da manzirtani kaga wannan ya nuna maka cewa kafiri ne suka ɗauke shi amma sun ɓoye ne domin al-mukhallad finnar huwa al-kafir ba sani ko mun fahimta ba don haka in kun ga irin waɗannan abubuwa sun zo to a yi ƙoƙari a san yadda za a yi a bambanta a samu wajhul fikak kishiyoyin juna in sun ka zo ba zahin ƙaryata ake yi ba ya za a yi a gane manufar in ba a gane manufar ba sun ci karo da juna to ya za a yi a rinjayar da wani abu kan wani abu cikin nasoshi sai ga abubuwa da dama kamar sun ci karo da juna amma da ka duba sai ka iske ba ci karo da juna ba domin akwai abin da ake nufi da su abu haramun ne kuma halat ne yana yiwa a'a haramun ne a da halat ne a yanzu da Allah ya haramta shi yanzu ya halatta muku shi kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi sai ce mi fazuruwa kaga can da an hana haram ne a wancan lokacin yanzu kuma an halatta zamanin ya bambanta in baka fahimci wannan ba kawai sai ka je ka fada cikin karatu kai ta rigima akan da ba a rigima akan shi mun fahimci wannan an gane ko kaji sha'ir yace jismi ma'i ghaira anna ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani فليعجب الناس مني أن لي بدنا بلا روح ولي روح بلا بدن جسمي معي يا إبلا قروني يا بر كيلان أنسا كو يا بر ما تسا كو أبو كنانسا كو يا بر ديما سو ينسا أغرينسو yace to jismi ma'i jikina yana tare da ni ghaira anna ruha indakum wa amara yana can fal jismu fi ghurbatin jiki yayi balaguro war ruhu fi watani amara shi na cikin garin mu ko kasan mu yace falyajabin nasu minni mutane su yi mamaki irin wannan hali annali badanan bila ruhin ina da jikin da bai tare da ruhi wali ruhun bila badani kuma yana da ruhin da bai tare da jiki me yake nufi a'a yana nufin hankalinsa da tunaninsa yana a can dan adam bai rabuwa ruhi da jiki ko ba haka nan bane in dai ruhi ya rabu da jiki gaba daya an yi mi an mutu in kuma ya rabu da shi dan lokaci takaitacce an yi an yi bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun to shi ba bacci yake ba mutuwa ba kuma yace sun rarrabu yana nufin tunaninsa yana a can jikinsa yana anan ka waye ma tattaunawa ta ilimi da dalilai wallahu ta'ala alam yace yasuhu yana zubar da dumu'a hawayen mahdum shine wanda an ka zalunta an ka tauye masa asalin alhazmu shine wato a nike abu jihazul hazmu in kun karanta cikin ilimin likitanci shine tsari wanda Allah ya sanya cikin jikin dan adam wanda ke nike abinci to alhazmu ana nufin nike abu ko kuma alhazmu tana nufin annaqsu tauye abu shi yasa wadansu malamai suke fassara shi da azzulmu zalunci domin zalunci tauye ma mutane haƙƙin su ne ko ba haka nan bane wa yas'alunaka 'anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما to nan mine ne bai ya tsoron zalunci to kuma hazman kuma tauyewa ina fata an fahimci to kaga wasu su ce duka ta'kidi na wasu ce a'a zulman a hana maka gaba ɗaya hazman kuma a tauye a baka sashi a hana maka sashi mun fahimta ko to kenan nan ya suhu yana zubar da dumu'a mahdumin hawayen wanda an ka tauye shi wannan abin an gane ko to al-mahdum shine wanda an ka tawi ma'ana kenan rijiya ko teku tunda mun ce wannan abin ana ɗibar ruwa da shi cikin mi cikin cikin rijiya ko teku to in cikin rijiya ne in ya ɗebo ruwa yayi mi ya rage su in ya ɗebo ruwa cikin tafki yayi mi ya rage su sai dai raguwar za ta bambanta domin rage ruwan rijiya ba ɗaya da ruwan rage ruwan mi ba ruwan teku ko kuma mu ce tafki mun fahimta al-mahdum kenan al-manqus al-madlum wa yahdimu hazma mitlafin wa yahdimu yana tauyowa kenan ma'ana yana ɗebowar ruwa hazma irin ɗebowar nan ta mitlafin mai hallakar da abu domin babban wasaki ne ko mu ce guga wasu na cewa guga wasu na cewa wasaki to babban wasaki ko babbar guga idan aka saka ta za ta ɗebo ɗebowar ta mai yawa na fata an fahimci ne to shi ake kira hazma mitlaf mitlaf shine siga ce ta mubalaga mif'al tana daga cikin siyagul mubalaga wadda take nuna abu talifa abu ya halaka mitlaf mai yawan halakar da abu kenan in ya debo baya debo a irin ta wasa kamar dan afirka na idan ya dace abinda ba shi yayi wa halakan shi ba to in zai diba sai shi diba mai yawa a kwarai ku dan ka isa ai bambancin mu da kasashen da kasashen turai ke shi dan afirka da wanda ya tashi kasashen larabawa an gane ko duk abin da ba shine ba ya iya halakar da shi babban abin da muka iya shine halakarwa amma ginawa ba mu iya ba nemowa ba mu iya ba amma banna mun iya ta na fata fahimci wannan dole sai mun koyi tarbiyya ko ba ni nan nemo abu ba ya zai tattare shi da yara da mata duk babu wannan tarbiyya aboki da aboki da kaga mutum na shakkai ya taba abu to na shi na na fata na fahimta shi yasa hatta da konkon sabar in ka bude afirka to kare ka ta kai da kaga mutum na sha haka dan kadan shi ne mu kudi da kaga mutum na diba haka kunne sai ya sha Kesa in ka ga afirka ana ma abu a hankali hankali mutum shi ne mu shi yasa kullum abin da ke babu wahala shine kayan jama'a ana lalata su gwamnati tana shan wahala game da ni da bajin jama'a saboda duk abin da an ka kawo na jama'a to babu wanda ke kishin wannan abin su ko turawa a'a an gina ƙasa ne a yi kishin abin jama'a kamar da kake kishin naka sai ƙasar ka ta gina mu ko afirka kowa ta kare ta kashe sa da za a kamfani na ƙasa sai a ruguzar da shi ba mai biya ba mai mutumtawa kullum ana son a siyo kaya mu wadatu daga makiya saboda kamfanin ya ɗoru sai ka iske kamfanin bayi saboda an san na gwamnati na ba a biya sai gwamnati ta gaji ta ba da shi ga 'yan kasuwa saboda su ko za su yi tsaye su gyara kuma dole sai an biya sannan mutane su biya duk abin da za a yi don mu yi kishin kanmu ba wa kishin kanmu saudiya ta zuba kuɗi a nan ƙasar niger a 1983 an ka buɗe banki sunansa bank islamic bin abin da ya sa bank islamic din niger ana son wato an sami kuɗi kada kuɗi da ruwa da bashi ya ruguza tattalin arzikin ƙasar niger 'yan niger samu su lura amma da mutane sun ka gane saudiya ce babu kuɗi da ruwa za a sai maka wasu kaya ne ka je kai kasuwanci sai mutum ya zo ya ce a sai mai frigo ko mu ce firjin waɗanda ba su yin faransanci goma sai laraba su zo ko mu ce masu banki su zo sai a sai mai goma jika kaza shi kina sai ya juya da mai kaya ya tafi da masu banki sun tafi sai ce kai yanzu na rage maka jika goma goma kan kowane frigo ba da kuɗi na dan kasuwa sai ya rage jikka goma goma kaga ya samu jikka ɗari kai sai shi bashi ce kai ƙarya ta kuɗin zakka na akai muna wayo ko da aka jima ina bank bank ta ruguje babu kuɗin sun canje yanzu sai kuma waɗanda suka ɗauka su babu ruwansu da tsarin musulunci eh so azari ba in ka kira su kan gidan kasu magana ta ƙari babu da kishin kanmu ne babu wanda ke tunanin abu in ba nashi bane ya gyara wannan shine babban matsalar da take sa muke cin matsala mu daina maka mu ƙarya ina fata muke duk abin da an haka na jama'a in ma ina ne ce kaga abin ba mamaki amma in naka ne dole ka kiyaye shi da kyau to yadda ka san ya kamata ka kula da naka da kyau haka kamata naka kula da na kowa to wannan ciwon shi ke ba na ƙasa wuya shi ke ba na sama wuya su na saman su ba kansu haka na take tasu idan abu ya shafe su sai su yi kokari a gyara cikin ƙasa amma in ya shafi jama'a ba ruwansu domin abin jama'a ne a kashe mutum dubu ba ka jin wani bayani sai ka ji an ɗauke o wani general sannan tsaro ga sashi cikin ƙasa a kashe dubban mutane ba ka jin likici ya tashi sai an kama ɗan wani babba ko ɗan wani minista ko ɗan wani mai watsi cikin ƙasa sannan na tsaro zai tashi wani da tsaro ne wannan na fatan mun fahimta da haka wannan sai mun tsara shi duk abai an ce na jama'a ne mu yi kishin shi Allah Allah mu kula sai mu ci gaba amma in ya zama to kowa ta kanshi ta zai yi wallahi babu radda za mu cin nasara dole na waɗannan turawan sai sun zalunce mu kuma ba su suka zalunce mu farko mu ne mu adda tunanin da ke samu ana zalunta Allah ya taimake mu yace wa tukhsha minhu hiddatuhu shi wannan gugar ko wasakin an gane ko irin ta kasan farisawa ana tsoron minhu daga gare shi hiddatuhu kaifinsa ma'ana lokacin da ya yanki to yana da kaifi yana iya yanke mutum walakin qalbuhu safi sai dai zuciyarsa safi tana mi tsarkakakka ce asalin safa shine abin da ya tsarkaka tataccen abu ko ba haka nan bane shi yasa ake kiran aboki as-safiyu wanda ya tace maka soyayya ko ba haka nan bane to amma kuma samun abokin nagari shi adda waya ko ba haka nan bane ka karanta qasida ka diba cikin diwan na Imam Shafi'i yadda ya kawo abubuwa baituttuka kan sadaka suna da yawa kwarai da gaske ya kamata dalibin ilimi ya duba wannan bai abin nan kitab na adabud dunya wad din na Imam al-Mawardi da kuma kitab na diwan na imamu shafi'i da tafai masu kyau mutum ya same su duk da yake shi imamu shafi'i ba shi ya hada shi babai tutukan sa dai da aka rawaito aka hada sai ka ansa jam'u wa tartib wannan littafin idan kana haddace baitutukan sa cikin kowane babu to zaka samu fa'idodi masu yawa ku samu wannan littafin an gane ko idhal mar'u la yar'aka illa takallufan fad'ahu wa la tukthir alayhi ta'assufan fa fi an-nasi abdalun wa fi at-tarki rahatun وفي القلب صبر للج- للحبيب ولو جفا فما كل من تحواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا to kaji shi wanga kalbuhu safi zuciyarsa tsarkake take wa yana nufin koda ya yanke a tsakiyarsa ita wannan guga akwai ruwan da kake bukata ina fata an fahimta eh ban ji ba eh kalbuhu safi to Eh, amin amin to malam ya ce falon mara shaka bil khamsi lokacin da ya halba guda biyar kenan tambayoyi guda biyar rashaka shine asalin shi halba kibiya ya jefa guda biyar allati na saka waɗanda ya tsara shine tsarawa shi sa kira at-tansiq bainal jami'at qala sai yace ya qaumi ya ko mutane na tadabbaru hadhihi al-khams ku yi tadabburin waɗannan wato bai tuttakka guda biyar ku kalle su da kyau ku yi wato tunani a kansu waqidu alaiha al-khams kuma ku daura ko ku kulla guda biyar ko ba haka nan bane kenan ku yi biyar tunda an ce za a tattauna kowa ya kawo to ni na kawo biyar thumma ra'ayakum thumma sannan ra'ayakum ma'ana mi an ra'ayinku an gane ko mi an ra'ayinku tunda in ana so a tattauna akan abu wani ya riga ya kawo ku ba ku kawo ba sai ka ce thumma ra'ayakum kenan menene ra'ayinku wa dhamma dhaila dhamma sai ya hado adhaila jelaku inji malaman zauri ko mu ce wutsiya shine idan mutum yayi niyyar tafiya zai tashi ni zai yi ko sai yana da dogon riga ko baka da bari musamman mata masu manyan manyan dogagen rigunan nan ko idan aka tashi a ko ni dan wata wata wutsiya ta riga wadda take ja ga kasa to dhamma dhaila kina alama ya hada kina zai tafi ba sani ko mun fahimta ba yace to yace awil izdiyada to nan sai mu yi hattara nan shi don mazzaila kamar i'tirad ne jumla ce i'tiradiyya ku yi hattara in i'tiradi ya zo wani lokaci dole sai an kare shi sannan a ci gaba da magana domin kamar abu ne wanda ya gitto duk da yake al-jumla al-i'tiradiyya tana da cikin al-jumal allati la mahalla laha min al min al-i'rab na'am na'am thumma ra'ayakum wa dhamma dhaila a shikenan mi an ra'ayinku wa dhamma dhaila da jan jela wayannan kaman ba itiradiyya bace mi an ra'ayinku ku je ku juya ku bada baya domin in kun kasa mi muku saura a juya a bada baya thumma ra'aykum wa dhamma dhaila an gane ku waqidu alaiha al-khams ku yi guda biyar thumma ra'aykum wa dhamma dhaila sannan in kun in kun ga dama sai ku juya ku bada baya aw izdiyada ko ko ku kara min hadal kai daga wannan kenan idan kun ka kawo biyar to sai a yi shawara in kun ce in ƙara biyar in ƙara sannan kuma sai ku yi sai ku ƙara in kuma ba ku kawo biyar ba to babu magana ni in ƙara in kuma kun kawo biyar babu dalilin in ƙara sai kun yi mi sai kun ƙara ko ko sai kun yi alƙawarin in nayi za ku shine ce min hazal kai daga wannan ma'auni wanda ake aunawa qala mai ba da riwaya ce fastafazzatil qauma shahwatu ziyadati sai kai fassara zaure shahawatu ziyarati shawa ta son ƙari da dadi an gane ko fastafazzatil qauma sai ta motsar da mutane istafazza shine motsar da abu wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila alama ushribu min al-balada akan abinda an ka cudanya musu min al-baladati na wauta ina fata an fice ni an ka cuɗanya musu ushribu cuɗanyawa ba an ba su sun sha ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin an gane ko sun kace wa ushribu fi qulubihim ay wato wa ushribu fi qulubihim ibadatu al-ijl wasu kace a'a mudafu bi zaka kaddara wa ushribu fi qulubihim hubba ibadatu al-ijl an gane ko to shahwatu ziyadati alama ushribu min albalad faqalu sai suka ce min albalad daga wauta faqalu sai suka ce inna wuqufana duna haddika lalle tsayuwan mu tana bayanka an gane ko tsayuwan mu tana bayanka ma'ana mun tsaya bakin iyakarka kun san idan mutun yayin da kafi shi yace ka shiga gaba kenan sai ka tafi zami zai tafiya to kenan ka tsaya inna wuqufana baina wato duna haddika lalle tsayuwan mu a iya iya kakka ba mu kai kenan inda kakkai ba ba sai ko mun fahimta ba to la yufhimuna an istira'i zandika la yufhimuna ya kawaitar da mu intabihu da ha karami ne ba da ha babba ba in an ce afhama da ha babba ya ganar da shi in an ce afhama da ha karami mai ruwa ko mai digo ko mai ɗanɗa ko mai ɗan ballo afhama ya girmamar da abu fahama in an ka ce afhama da ha karami ko ba haka ba wanda bai da digo ko ba haka ba ya sa shi ya yi shuru ya kai shi iyaka ya kai shi kwano ya kwatse shi ya kai inda bai iya magana shi yasa kace ma afhamahu ay askatahu kiran lalle yufhimuna ya samu mun yi kawaici an istira'i zandika mu wato hura ko mu kesta kestunka kestu shi ne akwai ɗansu duwatsu guda biyu waɗanda ake buga sai su ba da wuta to istira shine wato kunnawa bugawa daga wara yi wari ne an gane ko wato in muna son mu gane wannan kalima da kyau sai mun koma cikin ilmu sarf istira asalin shi daga istaura ne istaura ya nemi ya kunna mishi wuta a fara aitumun nara lati turuna an gane ko to kuma misa in kana son ka gane shi sai ka dauki irin shi istaura da istaula istaula yastauli istila'an istaura yastauri istira'an kun gane wannan tau istira'i zandika kenan wato kasancewa mu ba mu kai matsayin ka ba shi yasa muka yi shiru dan mu nemi mi mu nemi ka hasa mu na wutarka wai abin da suke son su ci saboda mun kasa kawowar sharadin da mun kai mun ci a kawo biyar sannan su kawo to tunda mu mun kasa wannan shi ya hana mu nemi kaji an gane ko tunda an kunna wuta abu abu zai tashi aiko wastishfafi firindika wastishfafi sannan mu kalli an gane ko ko mu nemi a nuna muna firindika kalima ta alfirindi tana nufin asaifu takobi na fata ku cin sannan kuma nufin tana nufin jauharu saifi shine abinda karhin da aka yi takobi da shi an gane ko sannan kuma lokacin tana nufin washiyu saifi shine abin da aka yi ma takobi kawa da shi to kun san takobi idan yana cikin kube idan ba a fitar da shi ba ai ba ka ganin shi ko to amma idan an ka ce ka fitar da shi an ka fitar da shi cikin kube ana ganin shi ko ba a ganin shi to saboda su ba su cika alkawali ba ba su da damar da za su cewa ya sake fitar da takobin shi daga cikin kube ma'ana ba su da izinin su ce sai ya sake yin waɗansu baitutuka mun gane wannan ko da alfirindi da al'ifirind duk ma'anarsu ɗaya alfirindi da al'ifirind duka ma'anarsu ɗaya mun fahimci wannan kenan yana nufin asaifu ko gobe ka riƙe wannan ya ce to fa ina atmamta ashirin fa min indika ko ba ka nan bane amma in ka cika goma to daga wajenka ne kai ka ga dama mun fahimci wannan wannan iktibas ne akai da alqur'ani ko qala inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indika ma uridu an ashqa alayk kuma ga sata jiruni insha Allah min salihin fahtazza sai ya girgiza shine girgizawa hazza shay'a ya girgiza shi ihtazza abu ya girgiza da kanshi ina fata an fahimce ko ba haka ba wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat fahtazza sai ya girgiza ihtizaza man falaja sahmuhu irin girgizan nan ta wanda falaja sahmuhu kenan asalin as-sahmu shine wato kibiya an gane ko falaja ma'ana ya samu amma na ana nufin kamar wanda yin rinjaye makiyinsa domin idan ka halba kibiya ta kai ga makiyinka ta same shi kai ka sa ka ce nasara akan shi to nan falaja sahmuhu ma'ana wanda kamar kibiyar shi ta samu ma'ana yayin rinjaye kenan ko kuma a cikin ana caca ta halbi ka halba ka samu daidai sauran sun halba ba samu ba kamar wanda kenan ya samu sa'a wan khazala khasmuhu khasmuhu abokin jayensa wan khazala ma'ana wato yayyanke ko ya kame daga jayayya asalin alkhazlu shine yana doka yankewa in khazala khasmuhu makin shi ya yanke ma'ana ya kame daga kai masa haji an rinjaye shi sun maftata hannutka bil basmala sannan abu zai ya fara bayani da basmala ce bismillahir rahmanir rahim hau wa an da sai yayi wake mulkizan yana mai yin tambaya ta kacici kacici mai rikitarwa fil muzammalati a cikin wani abu da ake kira al muzammala an gane ko abinda ake kira al muzammala abinda an ka lullube shi ne ya ayyuhal muzammil asalin shi a ya ayyuhal mutazammil ne sai an ka dauki tawun an ka mai da tazayun li taqarubi makhrajihi ma ya ayyuhal muddathir asluhu mutadaththir ne tadaththara sai an kace muddathir aka dauki ta'un aka maida ta mi dalul li taqarubi makhrajihi ma inji malaman sarfu da haka to al muzammil al muzammal to Allah ya kyauta to al muzammala sun kace jarratun wato wani dan wata kana iya cewa wani wata issalka ce au khabiya ko gyandama duk ana cewa sarka ko gyandama jarra khadra wanda take kore ce ko tsanwa fi wasatiha thuqubun a tsakiyar ta akwai wato yan kusahe ko kafa kafa murakkabun fihi qusbatun min fiddatin amma an sanya mishi qusba ana iya cewa kamar wato wata yar abin nan min fidda ana iya cewa kamar an sanya mishi wata yar guntuwar sanda asalin qusba kamar dan kare ne ko kuma sanda min fiddatin ta azurfa aura sasin ko kuma bakin karfi ga ci kenan li yushraba minha don a sha daga gare ta summiyat bi zalika li annaha tuzammalu ay tulaffu bi shay'in ko min al khaysh takunu fi durihim ayyam as-sayfi kina ana salkaci ko gyandama kun san gyandama akwai wata ƴan ƙwarya wanda abu ne mai kama da ƙwarya wanda mutanen da suna balaguro da shi to idan lokacin zafi ya kama za a samu alkhaishi kamar kyalle na kattani kun gane ko irin abin da muke cewa algarara wani buhu irin wancan na da sai a dauke shi sai a lullube shi da shi wanda zaka iske an zuba masa ruwa zai yi sanyi kwarai da gaske kuma ko yanzu ana yin shi musamman direbobin talam za ku gansu da irin wannan to ita ake kira almuzammala gyandama to ita ce ke son yi bayani akan ta to wannan muzammala kenan wanda an ka lullube da kattani ko tisi ko abin da mu ce a shasha insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan ta السلام عليكم ورحمة الله